الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم القيامة godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayen shi da sahabban shi da waɗanda suka biyo bayan shi da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama yayin uwa masu albarka lallai yana daga cikin ni'ima mai girma daga Allah subhanahu wa ta'ala ni'ima na abin da ya shafi kariyar jiki ni'ima na lafiya da kuma neman afuwa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan ni'imar da ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ɗan adam yake neman yake gudanar da rayuwarsa kuma da ita ne rayuwa take gudana al'amura suke tafiya wannan lafiyar ita ce komai na jin daɗin duniya gaba ɗaya ni'ima ce wadda abin so ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin alƙur'ani a cikinsu akwai waɗanda suke cewa ya ubangijinmu ka ba mu a nan duniya mai kyau sa'anan kuma ka ba mu a lahira mai kyawu kuma ka tseratar da mu daga azaban wutan jahannama malaman tafsiri suka ce waɗanda suka ce rabbana atina fi duniya hasana ya Allah ka ba mu mai kyau a nan duniya suka ce hasanatu duniya al'afiyatu fi siha wa kifaful mal Allah ka ba mu mai kyau a nan duniya shine ya Allah ka ba mu kariya ka ba mu lafiya sannan kuma ka ba mu dukiya mai albarka ya ku uwa masu albarka lallai idan muka dubibi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin yadda manzon Allah yake nuna wa al'ummarsa al'amura da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wajen addu'a da kaskantar da kai shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga mafi yawan addu'ar da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake yi ya kasance ne akan neman kariya da neman lafiya daga abin da ya shafi wato dukkan wasu cututtuka da dukkan wasu al'amura waɗanda za su sa jikin mutum ya zama na cewa ya na kasa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana neman Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya gaba daya hadithi ne daga abdullahi dan umar manzo Allah sallallahu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba idan gari ya waye ko idan yamma ta yi face sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga karanta wayannan addu'o'i yana cewa Allahumma inni as'aluka al'afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyayi wa ahli wa mali اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي abinda manzon Allah yake yi shine yana cewa ya Allah ina roƙonka ka bani kariya a nan duniya da kuma lahira ya Allah ka bani lafiya ka kare ni daga dukkan wasu cututtuka ka sa jikina ya zama akwai lafiya a tare da ita a nan duniya da kuma lahira ya Allah ina roƙonka afuwa da kuma lafiya a addinina da kuma duniyata da kuma iyalaina da kuma dukiyata ya Allah duka kare mu ka ba mu lafiya a cikinta ya Allah ina roƙonka ka suturce ni ka suturce al'aurata ya Allah maɗaukakin sarki ka kare ni kada ya zama na cewa al'aurata ta bayyana ya Allah ka kare ni daga ka kare gabana ka kuma kare bayana ya Allah ka kare damana ka kuma kare haguna ya Allah ka kare samata ka kuma kare ƙasa ya Allah ina roƙonka kariya daga gare ka wannan su ne addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan muka dubi wannan addu'ar za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soma da abu mai girma shine neman kariya da samun lafiya a nan duniya da kuma lahira ka samu lafiya Allah ya kare ka daga dukkan wasu cututtuka Allah ya kare ka daga dukkan wasu bala'i a nan duniya da kuma lahira wanda shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya roki Allah subhanahu wataala akai domin babu wani abin da yafi lafi babu wani abin da yafi lafiya a duniya babu wani abin da yafi lahira a lahira saboda babu wani abu da zaka kwatanta shi da lafiya ya ku yan uwa masu albarka ba da kariya Allah madaukakin sarki ya kare ka shine Allah ya kare ka daga dukkan wasu cututtuka Allah ya kare ka daga dukkan wani bala'i gaba daya kariya a addini shine Allah subhanahu wata'ala ya kare ka kada ka je ka saba wa Allah subhanahu wata'ala Allah ya kare ka daga dukkan wani abun da zai cutar da kai na abun da ya shafi addinin ka gaba daya dukkan wani abun da ya shafi ni'ima ta lafiya to babu abun da ya fi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada mana wani abu a cikin dukkan wasu alkhairai na ni'ima na jin daɗi yake cewa duk wanda ya wayi gari a cikinku ya wayi gari yana mai cikin aminci kuma yana mai cikin iyalansa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi kariya bi ma'ana ya ba shi lafiya a jikinsa to kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi abin da zai ci a rana yana da abin da zai ci ya wayi gari da abin da zai ci to lallai ya sani cewa Allah subhanahu ta'ala ya bashi alkhairin abin da ke cikin duniya gaba daya in dai za ka rayu ka wayi gari cikin aminci cikin kwanciyar hankali kuma a cikin iyalanka sa'annan kuma ka tashi da abin da za ka ci to Allah maɗaukakin sarki ya baka alkhairin duniya gaba daya saboda idan ka kwatanta a irin wannan lokacin akwai wani wadda ya wayi gari ba cikin iyalansa yake ba akwai wadda ya wayi gari baya cikin ƴaƴansa in ma an yi kidnapping ɗinsa in ma kuma kafiya ta kama shi yana cikin buga-buga yana can wata nisan uwar duniya baya cikin iyalansa wani ya wayi gari baya cikin aminci an fatattake shi cikin dare ‘yan ta'adda sun shigo musu ko wani abu mai kama da haka’ wani kuma yaƙi ake a inda suke to kai kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka rayu ka tashi cikin ni'ima na lafiya da kwanciyar hankali a cikin iyalanka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya baka abin da za ka ci a wannan ranan to Allah subhanahu wa ta'ala ya gama maka komai na wannan rana Allah ya maka komai akwai wanda zai tashin ma a cikin iyalansa kuma lafiyan kalau amma kuma babu abun da za a ci a gidan akwai wanda zai tashi cikin iyalan nasa ga abun da za a cin amma kuma ba shi da lafiya to idan Allah ya haɗa maka wa'annan abubuwa ka tashi cikin aminci kuma cikin iyalanka Allah ya baka lafiya kuma ya baka abun da za ka ci abubuwa guda hudu masu girma Allah ya haɗa maka su a lokaci guda ɗaya to Allah ya baka albarkan ya baka alkhairin duniya gaba da ya ku ƴan uwa masu albarka lallai samun lafiya da kwanciyar hankali da aminci wannan shine ni'ima mafi girma daga wajen Allah subhanahu wataala wajibi ne akan bawa wajibi ne akan dan adam yayi kokari ya dage wajen ya gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi Abdullahi da Abbas ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ka gaya mun me zan aikata me zan yi a rayuwata sai manzo Allah ya ce masa kaje kai ta roƙon Allah subhanahu wata'ala is'alullah al'afiya kaje ka roƙi Allah ya baka lafiya ka roƙi Allah ya kare ka ka roƙi Allah ya tsare ka yace sai na tafi sai bayan wasu kwanaki sai na sake dawowa sai nake tambayar manzon Allah ce ya manzon Allah ka gaya min me zan yi me zan roki Allah subhanahu wataala akai sai manzon Allah ya yake ce masa yabna amr rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ya kai dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka roki Allah ya baka lafiya ka roki Allah ya baka arziki ka roƙi Allah ya sa ka tashi cikin iyalanka ka roƙi Allah maɗaukakin sake kariya kaga abin da ya gaya masa a farko da ya sake dawowa na biyu ma sai sake gaya masa malamai suka ce duk duniya babu abin da Allah zai baka sama da lafiya idan Allah ya baka lafiya in Allah ya baka kariya to Allah ya gama maka komai abinda za ka yi shine ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'imar lafiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ka ce asibiti akwai wani yana kwance wani ma kafansa a yanke wani gashi nan komai a jikinsa normal amma kuma Allah ya jarabce shi da wata rashin lafiyar da ya gagara nutsuwa bai san ma a ina yake ba wanda kai idan ka je da Allah ya baka lafiya sai ka gode wa Allah subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima akwai wani yana kwanci haka a gida an rasa ma me yake damunsa an je ko ina an rasa me yake damun shi an bincika an je ina ne ba a samu me yake damun shi yana nan yana kwance Allah ya jarabce shi da rashin lafiya to kai kuma ba wayonka bane ba dabaranka bane Allah subhanahu wata'ala sai baka lafiya kuma kana tafiya kana mu'amala kana komai me ya kamata kai shine ka dage ka gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan ni'imar da Allah subhanahu wataala ya baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne da Allah ya bashi lafiya na gangan ciki ya tsaya yana ibada har ma kafafunsa suke kumbura sahabbai suka ce haba ya rasulullah kai da an riga da an gafarta masa sai manzo Allah ya ce afala akuna abdan shakura to ba zan zama bawa mai gode wa Allah ba Allah ya masa komai Allah ya bashi lafiya abinda zai aikata ma an ce an yafe masa abinda ya aikata ma a ba ma an yafe masa shi ka ya gama to amma duk da hakan yake tsayuwa yanzu idan kai ne aka ce an baka aljanna me za ka yi ka kwatanta kai me za ka yi yanzu garanti kana da aljanna me za ka yi sai bacci sai sharholiya amma shi manzo Allah bai yi wannan ba bai yi ba sai ce afala akuna abdan shakura yanzu ba zan gode wa Allah ba in zama bawa mai godiya to da Allah ya baka wannan garantin me ya kamata kai shine sai ka gode wa Allah subhanahu wataala ka gode wa Allah ka dinga gode masa akan lafiya da ya baka kada gangan jikinka da ya baka na lafiya ka je ka saba wa Allah da shi kada ka je ka ɗauki wani abun wani saboda Allah ya baka lafiya kada ka je ka aikata wani abu da hannunka ka je ka sha taba da shi ko ka sha wiwi Allah ya baka hankali kada ka je ka lalata wannan hankalin ta hanyar shan ƙwayoyi Allah ya baka lafiya kada ka je ka sha wasu ƙwayoyin da za ka je ka ringa sha za su lalata maka lafiyan ka gode wa Allah subhanahu wata'ala da lafiyan kwakwalwa da lafiyan jiki da Allah subhanahu wata'ala ya baka kai kuma kullum ka ringa roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare ka kada Allah ya sa wannan ni'imar ne baka wata rana kuma ka zo ka rasa shi dazu ake bada labarin wani bawan Allah wancan satin ana maganan shi tashi ya fili kutuba a masallacin locus na izala amma abin da ake gaya mun shine baya iya tsayuwa sai da irin wannan karfen nan na asibiti yake tsayuwa wacce satin lafiyarsa kalau amma satin nan da aka shigo kuma me ba shi da lafiya wallahi mutum ya ji tsoron allah subhanahu wa ta'ala kana rayuwa kana tafiya lokaci ɗaya Allah sai jarabce ka wallahi lokaci daya ka tsaya ka bi Allah ka ringa roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ka wanye da duniya lafiya duniyan nan bata da garanti bata da komai lafiyan nan kuma baya ita Allah ya baka lafiya to ka roki Allah subhanahu wataala ya sa wannan ni'imar ta ci gaba da gudana a tare da kai ke sa manzo Allah kullum addu'arsa shine Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika ya Allah ina neman tsarinka daga gushewar ni'imarka a gare ni ni'ima in Allah ya baka kowace irin ni'ima ce ta lafiya ne ta arziki ne ta miye ne ka roƙi Allah maɗaukakin sarki kada ya gusar maka da wannan ni'imar sannan kuma mutum ya dage wajen yin addu'o'i na safiya da maraici domin Allah subhanahu wa ta'ala ya baka lafiya a kayi ya ku ‘yan'uwa masu albarka ci gaba da addu'a a wannan ƙasa tamu mai albarka mu ci gaba da addu'a lallai Allah maɗaukakin sarki mai amsa addu'ar bayansa ne Allah maɗaukakin sarki zai kawo sauƙi wa al'umma ba damar sun ci gaba da gode wa Allah da kuma addu'a wa Allah subhanahu wa ta'ala lallai mu ci gaba da roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan yanayi na ƙasa da ake ciki na yau daban na gobe daban mu roƙi Allah maɗaukakin sarki sassauci sai Allah maɗaukakin sarki ya sassauta mana waɗanda kuma suke da hannu wajen shigar da al'umma cikin wannan yanayi na rayuwa na tsadar rayuwa Allah maɗaukakin sarki ya kakkaɓe hannayensu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya musu abin da suke yi wa al'umma sama ma da abin da suke yi wa talakawa gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu aya tun daga nan duniya kafin su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala akai ba aya mai kyau ba fa mummunar aya Allah ya nuna musu mummunan darasi ta yadda suke tuzanta al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa duk wanda Allah ya bashi mulki ya bashi jagorancin al'umma sai ya kuntata musu sai manzo Allah ya ce ya Allah ka kuntata masa mu ma muna addu'a duk wanda yake da hannu wajen kuntata wa al'umma Allah shi ma ya kuntata masa shi ma Allah kada ya bar shi face sai ya kuntata masa duk wanda yake da hannu Allah ya kuntata masa da haka kuma mu ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana sassaucin al'amura inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعدل الشرك والمشركين ودمر أعدائك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله